الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا الشعبي قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta bakwai, wanda ya daidai da tara ne ko ko ɗaya ne ɗaya ɗaya ga watan uku kasan shi watan biyu a wajen turawa yana ɗaya kwana takwas, ta waga shekara takwas ne wanda a musulunci ba wani wata wanda ke yin kwana 28 kuma ba wanda ke yin kwana 31 don haka ɗaya ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihimassalam shekara ta 2026 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus a jiya mun fara bayani a aya ta 78 a ƙarshen shafi na 217 sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين na'am kamar yadda muka sani mun faɗa cewa za a rinka taɓo waɗansu matsaloli na zamani da suka shafi da suka shafi wato azumi haka ne ko ba haka ba to yanzu matsala ta biyu wadda za mu shiga ko ɓangare na biyu na wannan shine ma ya dukulu ilal jismi abral amfi malamai sun tattauna akan waɗansu abubuwa wato ta fuskar hanci ne suke shiga cikin jiki shin waɗanne abubuwa ne suna karya azumi ko ba sa karya azumi abu na farko shine abinda ake kira qatratul amf akwai wani magani idan mutum yana abin da sai a ce ka sa magani cikin hancinka ko baka dan bari muna ganin shi galibi yanzu da ake dan ruwa ruwa sai da mutum an matsa to idan mutum liktoci ya sunce ya amfani da wannan shan akwai azuminsa ko babu malamai sun yi magana biyu in ka duba ma cikin muftiratus siyamil mu'asira na ustadu dr ahmad bin muhammad al-khalil tun daga shafi na 58 an tattauna kan wannan matsala har zuwa shafi na 60 waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa idan mutum ya yi amfani da wannan maganin azumin shi yana nan don kasa magani a hancinka azuminka ba zai kari ba ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce suka tafi cewa wanda duk ya sa wannan azumin shi ya kari ina fata an fahimce ni wanda duk ya sa magani a cikin hancinsa to bai da azumi hujjar su kuma shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa baligh bil istinshaq illa an takuna sa'iman sun kace an ce ka kai mutuka wajen shaƙa abu amma sai in kana da azumi kar kai to kenan tunda an ce illa an takuna sa'iman ya nuna abin da ke cikin hanci zai iya mi zai iya shiga ba sai ko mun fahimta ba to amma dai wannan ra'ayi ra'ayi ne wanda yake marjuh duk da yake sauran manyan malamai sun tafi akan shi saboda dalilin da an ka kafa na farko shi wannan maganin ba kaɗan ne ba tabbas bane ya wuce can a cikin ciki na ɗai kenan na biyu kuma shi magani ba abinci bane ba abin sha bane galibin maganin da ake sa cikin hanci bai dauke da wani sinadari na abinci kuma shi ba ruwa bane shi yasa an gane ko majma' al-fiqh al-islami to su sun tafi cewa wato abin nan akwai azumin sa da kuma tawsiyat da an kai na nadwal fiqhiyya at-tibbiyya at-tasi'a a kasan maghrib ina fata an fahimci ni to wannan ra'ayin da ya fi fitowa a fili saboda galibi abinda za a cewa mutum ya sa cikin hanci an gane ko ba zai iya shiga ba har ya kai cikin ciki musamman alma'ida da ake zanci abu na biyu kuma shi wannan maganin da ake sa galibi kaɗan ne ba mai yawa ba ne abu na uku kuma shi ba abinci ba ne ba kuma abin sha ba ne kuma bai ɗaukan ma'anarsu an gane ko wallahu a'ala sai dai mutum ya yi taka tsantsan a lokacin da zai saka gaye mubalaga abu na biyu wanda za mu ɗauka a cikin abubuwan da ake sakawa ta hanci shine abin da ake kira oxygen gazal oxygen kun san oxygen shine abubuwa guda biyu ne suke yin ruwa akwai hydrogen akwai oxygen to idan mutum yana da rashin lafiya shi suke kira qina'ul oxygen qina asalin qina shine abin da ke lullubewa shi yasa zaka ji an ce qina wani lokaci kallabi amma asalin ƙina shi ne abinda yake rufe wani abu muna gane ba to ƙina'ul oxygen an gane ko jam'in ƙina da larabci ana cewa ƙunu'un kuma ana cewa aqni'atun an gane ko sannan asalin kalma ta alƙina'u a larabci tana da ma'anoni daban-daban wani lokaci tana nufin rufin zuciya fatar da ke rufe zuciya ana kiranta alƙina'u sannan furfura ana kiranta alƙina'u an gane ko sannan duk abin da zai rufe wani abu ana kiran shi qina'u shi yasa sai an kace makallabi qina kenan qina'ur ra'si wani lokacin niqab sai a kira shi qina qina'ul wajhi muna ganewa to yanzu a likita idan an ka kai mutum lumfashin sa yayi rauni sai aga cewa wani lokaci likitoci suna sa mai wani abu shi ake kira qina'ul oxygen shi kalma ta oxygen ma doko ta ne akai larabawa hawa'u ne gare su ba su da oxygen da english suna kiran shi oxygen mask an gane ko sannan kuma uh, mask, mask a l'oxygen turawan faransa to idan an ka samu mutum wannan abin shin akwai azuminsa ko babu tun da galibi akwai sanyi in an shi to idan an ka samu mutum shi an kai awowi yaji sanyi yaji sanyi shin akwai azuminsa ko babu zance mafi inganci azuminsa yana an gane ko tun da shi wannan gas na oxygen kin cikin huhu ne yake isa ya taimaka mu na biyu shi ba ruwa bane ba abinci bane an gane ko da irin wannan ne da kaga sai a ce kenan mutumin da ya shiga AC ko a cikin mota ko a gidansa azuminsa zai iya kare ina fata an fahimci da kasa akwai yan mubalaga to waɗannan su ne kawai guda abinda za mu ɗauka yanzu ƙarƙashin abinda yake shigowa ta hancin mutum akwai sauran matsaloli da suke da alaka da hanci sai dai zuwa gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddar muna cikin masu rayuwa na'am malam sai ka sake maimaita aya qalu ajitana قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين نعم kalima ta qalu tana komawa ne zuwa ga mutanen fir'auna mun ce wannan kamar uslubul muhawara ne maimakon a ce wa qalu sai an ka cire wawun din don ba dole bane sai an kawo ta uslubul muhawara a cikin alqur'ani wani lokaci in an ga dama za a kawo kalima ta wawun wani lokaci an ga dama ba za a kawo ta ba ina fata an fahimce ni kuma wannan tana matsayin raddin da annabi abin da qalu aji itana wannan yana daga cikin abin da su suka fada ma annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ina fata an fahimce ni amma imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace al-kalamu ala jumlatu ala jumlati qalu aji'tana idan kana son kai bayani akan jumla ta aji'tana in yace jumla yana nufin jumlar da ta zo farkon aya ba wai yana nufin ba aya bace muna ganewa yace mithlul kalami ala jumlati qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum kinan hukuncin da kabba qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum shi zaka bata ya kare bayani akan wannan shi ko mai littafin ar-rabt wa at-tanasub baina ayatil qur'an al-karim an gane ko da yazo a karkashin wannan aya qalu aji'tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana an gane ko ya ce walamma an kara musa alaihi salamu alaihim lokacin da annabi musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim yayin mutanen fir'auna musu huna kashafu huna an haqiqati ad-dawafi allati ja'alatuhum yasifuna al-haqqa bi annahu sihrun mubin qala ta'ala kenan lokacin da annabi musa ya musu inkari inkari shine musu ba ya ce musu ataquluna lil haqqi lamma ja'akum ba asihrun hadha wala yuflihu as-sahirun ko ba ka dan bane to nan sai sun ka bayyana haƙiƙanin abin da sun kai imani da shi can da ashe da suke tuhumin Musa mai sihiri ne ba wannan ne a gaban su ba dama zaka ga mutane da dama ba su yadda da kai ba amma ba su iya fitowa su faɗa ma dalilin da ya sami ba su yadda da kai ba ba sako mun fahimta ba ashe abinda suke tsoro su ga annabi Musa shine litalfitana amma wajadna alaihi abana shi yasa wani ba wai gaskiya ce abbai sani ba ya san gaskiya ce amma yana ganin binta zai rasa wadansu bukatocin sa shi yasa kawai baya binta mun gane wannan to kaji sun kace qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi abana ka zo ni don ka juyar da mu daga abinda kai mun ka iske iyayenmu a kan shi amma wajadna alaihi aba'ana ma din nan mausuliya ce in tabe anil ladhi wajadna alaihi aba'ana shi yasa zaka ga qur'ani kullun yana fada idan an ka ce mutane su bi abinda Allah ya ce sai su ce a'a za su bi abinda iyayen su ke akan shi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana cikin suratul baqara ko ba haka dan bane wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana cikin luqman can kuma cikin suratu abin nan suratul ma'ida sun kace hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana kaga nattabi'u zamu bi ma wajadna alayhi aba'ana abinda mun ka iske iyayenmu akan shi to wannan da dama dama ma cikin mi cikin banna saboda za su bi abinda iyayensu kenan tana yiwuwa su ƙara akan abinda sun ka samu iyayensu akan shi amma hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana ya isa ba za su ƙara komai ba ina fata an fimce ni to wannan ittiham shina daga cikin duk annabin da zai zo kuma duk malami na Allah na gari wanda zai da'awa idan zo mutane da abin da sani ba sai ka suna kokarin danganta abu zuwa ga iyayensu shi yasa Allah ya ba mu labari a cikin ayoyi daban-daban irin wannan ka'ida zaka gani ta ta tattaunawa a cikin suratu Ibrahim an gane ko قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدنا عما كان يعبد آباؤنا shi dai an kange shi daga abin da iyayen suke jiya mun faɗa cewa ba laifi bane kame abin da iyayenka suke akan shi in mai kyau ne akwai hujja da dalili ko ba kanan bane ai annabi yusufa ya ce ya bi abin da iyayen suke akai amma ya faɗi dalili واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء المهم أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض سننكم سيكو جرما يكوما غريكو an gane ko mun ce imamu shoba ya karanta wa yakuna lakum al-kibriya to don haka kibriya mu'annas ne majazi ya halatta ayi tafkirkin sa ya halatta ayi tanisikin sa sai girma ya komo gare ku kaga za a tuhumci mai da'awa da mi da neman girma ina fata an fahimci alhali ko mai da'awa don Allah ba ruwa ne da girma ba ruwa ne da an yabe shi ko ba a yabe shi ba ina fata ana fahimta ta to amma sai a tuhumce ka kana neman girma ne shi yasa abinda nake kira zuwa ga mutane ba wai dan an tuhumci mutum da abu bai ke zaman towa haka ne yanzu kaga an tuhumci annabi Musa da girma ne yake nema wani girma annabi Musa yake nema shi yana son a bauta ma Allah ne yazo ne isar da sakon Allah to kullum haka ake sai a ce a'a yalla girma ne kake nema yalla kaza yalla kaza yaushe Allah yake baka alqur'ani ko a ce wani zai baka girma wani girma mutum zai baka ina fata ana fahimta to ya kamata mutane su fahimci wannan kuma babban abin da ake bukata ni'ima wadda tafi kowace ni'ima shine imani ina fata mu ce ba ba ilimi ba ba kuma kudi ba ba mulki ba ina fata mu ce ni in kafi kowa kudi a duniya in baka da imani ai aikin banza ga su karuna in kafi kowa mulki a duniya in dai baka da imani an yi aikin banza su fir'auna sun wuce in ka fi kowa ilmi a duniya an gane ko baka da imani an yi aikin banza su shaidan dun malamai ne ko ba haka nan bane eh ga bani isra'ila na Allah ya faɗi malamansu watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khudhuna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون da haka kada ka ragu dama da an gani ka sai a ce girma ne kake so kaza kaza in dai Allah ya baka alqur'ani in kaga ka wulakanta to wallahi baka aiki da shi ba wannan shine kuma babu wanda zai baka girman da Allah ya baka in dai Allah ya baka alqur'ani shi wanda za a ce ya baka girman shi shi da alqur'anin ne mutumin da bai da izin biyu sai aka ce ya baka wani matsayi a yana iya baka wani matsayi na duniya ko ba haka nan bane malamai suna iya aiki da waɗansu a cikin abin da zai kai al'umma gaba saboda su ma malamai juz'i ne cikin al'umma amma ba da sunan a yaudari addini ba ko a yaudari jama'a a'a ayi aiki da abin da Allah ya ce muna fata an fahimce ni shi wannan matsayi da ake cewa an nada ka kaza wannan na kwana biyu ne kuma wannan hayaniya ce ai annabi Suleiman alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa tammut taslim ai yayi jagoranci annabin Allah ne kuma mi kuma mai mulki ne haka ne ko ba haka ba to da ba dan imanin ba da mulkin nashi da zero bai da wata kima na fata mun fahimce ni da haka ya kamata mutane su abin da suke su da ba ita cewa girma ne ake so kaza kaza a'a malami na Allah baya neman girmamawa ta kowa sai ta Allah malami na Allah zai gwada ma hanya Allah ne ka bi ka tsira kamar yadda shi ma yake fatan ya tsira ina fatan fahimci ni amma ba wajen wajen neman girma ba girman mi dama wajen neman girma nan ne ake samun fitina nan da za a samun soke-soke da wasu abubuwa waɗanda ga sunan buske sun kawo to an tuhumci annabi Musa da wannan da shi da al'ummarsa sun ka ce wa ma nahnu lakuma bi mu'minin ba za mu yi imani da ku ba wannan in ka ɗauki sauran ayoyi za ka yi ta ganin dalilan da suka sa ba su yi imani da su ba an gane ko suna ganin su manya ne an gane ko ƴaƴan manya ne sun fi ƙarfin su bi gaskiya fa qalu anu'minu li basharayn mithlina wa qaumuhuma lana abidun akwai dalilai daban-daban sai ka tattaro asbab sai ka gane su a cikin alqur'ani a cikin ayoyi daban-daban ana mamuwar wannan aya haka nan muje gaba wa qala fir'aun wa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim na'am Allah subhanahu wataala ce wa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim bari mu dubi munasaba a cikin at-tahrir wa tanwir an gane ko saboda muna amfani da shi yace jumlatu wa qala fir'aun atfun ala jumlati qalu inna hadha la sihrun mubin kamar da sun kace aqafina akan da sun kace annabi Musa ya zo da sihiri inna hadha la sihrun mubin yace fa hadhihi al jumla fi hukmi jawabin thalin li harfi lamma ana hawunce kana iya daukar ta tunda an ce falan ma ja'ahum al haqq qaqu qalu inna hadha la sihrun mubin wa qala fir'aun utuni bi kulli sahirin alim duk jawabin lamma ne domin zuwan gaskiya shi ya haifar da wancan shi ya haifar da wannan ba sani ko mun fahimta ba bari mu dauki ar-rabt wa tanasub bain al'ayat shi ma yana da amfani wani lokaci a ɗan babban kawo bayanan malamai ya ce walan madda'a an gane ko fir'aun lokacin da fir'aun ya kira yadda cewa wa mala'uhu da mutanensa annama ja'a bihi Musa alaihi salam cewa abinda annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim yazo da shi huwa sihrun ai sihiri ne amara fir'aun huna bi jam'i sahara sai fir'aun ce to a tattara masu sihiri li yuzhira li yuzhira lin nasi annama ata bihi Musa alaihi salam naw'un min as-sihr don a nuna tabbas abinda annabi Musa ya zo da shi sihiri ne fa yasuddan nasa anhum dan fir'auna ya kare mutane daga annabi Musa qala ta'ala sai Allah ce wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim anan ina son mu fahimci wani abu shi ƙur'ani wani lokaci ba ka iya fahimtar abu sai ka haɗa abubuwa daban-daban ƙissa annabi musa ba wuri guda ta zu ba shi yasa wani lokaci jam'u atraful ƙissa da jam'u atraful maudu da istikhdamul manhajul mutakamil shi zai taimaka maka fahimci matsala da kyau kaga nan wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim tare da cewa kafin haka akwai abubuwan da suka faru sai da aka tattauna aka tattauna fir'auna ya kasa ni dan nan kaga nan da anka ce fir'auna tuni bi kulli sahirin alim nan kafin fir'auna ya ce annabi Musa an gane ko a ce ya ce a zo mai da mai dukkan mai sihiri muna ganewa a a kafin nan akwai dinsu abubuwa da sun kafa ai an tattauna ya ce mai qala alam nurabbika fina walidan wala bistafina من عمرك سنين يتمين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل دو وانا سيدا أنك يشي فرعون da anka zo mai da farko ma ai ba ma sihiri abin da ya fara zancen annabi Musa dama suratul abin nan ash-shu'ara ta ba mu labari fir'auna da annabi musa ya zo mishi mi yace qala lil mar'i hawlahu inna hadha la sahirun alim ko ba karan bane a qala liman hawla abin nan ala tastami'u kafin wannan shi fir'auna da annabi musa ya zo mishi qala alam rabbika fina walidan qala fir'auna ma rabbul alamin suka tattauna ina fata an fahimce ni فألقى أصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله kaga nan fir'auna ya ce ma mutanen da suke kewaye da shi inna hadha la sahirun ali a can cikin suratul a'raf qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun ali mu rike da kyau ina son mu bi abubuwan ne ɗaya bayan ɗaya kaga lokacin da annabi Musa ya zo tattaunawa da an kai ashe kahin azon fir'auna ma ya ce an zo da sihiri sai da an kai zancen ma annabta annabi Musa alam nurabbika fina walidan sai taba shakhsiya annabi Musa kun san mutum idan an ka ja aya aka yi bayani bai iya tunkuɗe aya aka kawo hadisi bai iya tunkuɗe hadisi ingantacce da bayani sai kuma ya ce a'a yanzu sai a kuma abin da ake kira almuhajama shakhsiya sai ka ja ce ai wannan mai bayanin nan kun san ai karamin yaro ne ko ba karam bane ko ka ja ce ai tare da mu an kadar mu armen uwar shi yanzu kuma an yanzu daga cikin wancan bayanin ke to shi na fir'auna ya amfani da shi alam no rabbika fina walidan ashe ba mu ne muka rene ka batun kana dan karabi wala bista fina min umrika sirin kuma ka zauna tare da mu mun san ka ai kai ba kowa bane ba dan kowa bane ka jima tare da mu babu inda zaka boye muna abinda larama suke cewa barriq liman la ya'rifuka barriq daga albarku ne kai haske kai ta walkiya ga wanda bai san ka ba yace kuma wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta kaji wata magana dan ta'adda wanda ya ka aikata aika aikakka wanda ka wanda ka aikata wa anta minal kafirina kai kana daga cikin manyan manyan butulu na duniya kai da ma taimaka mana mun kai mun ka barka da rai mu da irin kuma mu bane su da rai ah yuzabbihuna abnaakum yastahyu nisa'um shi dan bani isra'ila na ya cancanta ya zangawa da lokaci mai yawa fir'aun ya ce to cikin taimako na mun ka taimaka mun ka barka da rai amma kuma karshe abinda ka saka kamu da shi bayan mun ciyar da kai mun shayar da kai mun baka abinci kuma sai ka zo ka aikata muna banda to shi yasa in kana tattaunawa da mutanen da ba sa son gaskiya sai ka zama to hadik inda kai yi kuskure kai da cewa kai kuskure shi zai sawa idan kuna tattaunawa idan kake karɓar gaskiya in kai kuskure to waɗanda ke saurare ba za su iya gane gaskiya kake nema ba amma idan inda kai kuskure ka karɓa shi wancan yake karɓa to Allah zai sa a gane shi ne bai son gaskiya mi annabi musa ce ƙala fa'altuha idan wa'ana minan tawali ya ce lokacin da na aikata wannan kuskuren an gane ko na yi kuskure kaga ƙur'ani ya kawo cewa fa'alta fa'alata kallati fa'alta shi ne fa'ala kaga na ba za ka aika mujimal ne amma an fassara shi ɗauko ma cikin suratul ƙasas sai kaga tafsilin shi da bayanin shi wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaqtatilan hada min shi'atihi wa hada min aduwwi fastaghathahu الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم كاجفا أيكا أيكا فرعون كيتوا يا أيكا to naji wannan yanzu kenan annabi Musa ya yarda da mi yayi kuskure sai ce mi fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman cewa na kashe mutum na yi muku laifi wannan ba matsala ba ne wannan bai hana Allah ya ba da hukunci waje alani min al-mursali sai ce mi watilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il watilka ni'matun nan da cikin surtu shu'ara ina abinda sai nake so in kawo wannan saboda gane alqur'ani yana buƙatar sai ka hado can da can idan ya zamanto kai ba mahaddacin alqur'ani bane to ka samu qur'anin ka ka rike in ka ji an ce cikin sura kaza ka sa takarda kai fat ka buɗa ka diba kai ma ka gani ka kawo bayani ina fata ana fahimta ta in ba haka ba sai a ce can an ce kaza can an ce kaza kaga shi wanda bai da wato kamar wanda ba karamin almajiri ne ba zai iya fahimtar menene ya haƙiƙanin al'amarin yake ba sannan kuma su kuma makiya sun samu musulunci gaba sun samu musulunci gaba sai ce can an ce kaza can an ce kaza zan zo mu zo da bayani sai annabi Musa ce mi qala fa abin nan wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il wadansu malamai tafsiri sun kace nan wa tilka ni'matun tamunnuha alayya zaka kaddarta alhamza a an abatta bani isra'il ko kuma ka batta haka nan sai ce wa tilka ni'matun alayya ni'ima ce wanda kai yi mini ba ya ce ya ciyar da shi ba ya yi mai wani abu to naji amma an kana mini gori an abatta bani isra'il don ka kenan li an abbatta bani isra'ila don ka bautar da bani isra'ila ko ko a an abbatta bani isra'ila yanzu kai ka bautar da al'umma ta kuma ka ce kayi mini baiwa to shi yasa mu maido hankali me yasa ne zo wannan wurin galibin siyasoshin da ake juya duniya da su ba canzawa suke yi ba dibo kullun turawan faransa da america turawan da sun kai ma duniya da mulkin mallaka bi sifa amma za su ce yan afirka mun gina muku gidan likita mun kawo muku magani da ba ku da kaza mun kawo muku kaza da ba ku da kaza mun kawo muku kaza haka ne ko ba haka ba to sai mu ce a'a mu ba mu ce duk abin da kun ka kawo muna ba ku kawo ba ba haka nan bane amma ai shi adalci ana son a yi shi ko to madalla yanzu sai mu zo lissafi mutum dubu nawa kun ka kashe yanzu an ka da dare kuka zo an san dai ko hallaka mutane ko to ai lissafin mutum dubu nawa ne mulkin mallaka yanzu sanadiyar sarwantar rayukansu dai kenan na biyu a auna a gani waɗannan mutanen da an ka kashe waɗansu kuma an ɗauke su yau kasar da take tunƙaho da duk duniya ta fi kowace ƙasa kare 'yanci da mutunci an gane ko ita ce ƙasar amerika yau baƙaƙen da ke cikinta sanadiyar zuwan iyayensu shine an ɗauke su bayi an kai su sun yi aiki ba a biya su ba kuma amerika ba ta ɓata wannan doka ba sai zuwa wajen 1960 amerika ba ta dawo ta yadda da baƙi da fari ɗaya ba ne sai zuwa wajen 1960 ga ƙur'ani na cewa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi ita ko America bata mai da baki da fari ɗaya ba sai wajen 1960 an ka zo sai an kai wani gumki na statue de la liberté kana ganin shi an gure shi wai statue de la liberté ina liberté yake ku ku ashe ba ku yarda da baki da fari ba sai 1960 muna gane wannan to ina mutanen da an ka kashi to waɗanda an ka ɗaukar nan yau kashi fiye da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na baƙaƙen amerika ana gane ni dalilin zuwan su can bautar da suna an kai hassun zan 'yan ƙasa to waɗannan mutanen da an ka ɗauka suna iya su yi aikin da za su kai ƙasar su gaba ya kamata a biya haƙƙinsu da waɗanda an ka kashi to sannan sai mu dawo zuwa ga arzikin da an ka tsaci faransa sai ta ce muna matsiyata muna son matasa kowa idan ba mu san ko mu za ta yi tsawo ba mu gare mu ake ɗaukar uranium shekara nawa in ka ɗauki ƙasar faransa ƙasa ce wadda tana dogaro ne da waɗansu ƙasashe da ta yi mulkin mallaka ta buga musu kuɗi ta ɗaure su sefa sefa ta gabascin duniya da ta yammacin duniya an gane ko idan ƙasar ƙasar abin nan niger akwai iranium ana ɗiba akwai or ana ɗiba da sauransu da waɗansu abubuwa da an kai ɗiba da yanzu kuma ga fetur nan ya zo wanda da ba sun ajiye ma kansu ne wanda lokacin da tanjiyar ce zai fitar da mai matasan faransa sun kai bore manifestation kenan zanga-zanga suka ce ya za a yi gwamnatin faransa ta bari a ɗibi man su wanda su shi na suke jira zuwa gaba in sun girma za su ci muna jin wannan da kyau to tahi kuma ƙasar kamaru faransa tana ɗiba duk wani abinsu mai amfani ƙasar cali tana da mai faransa tana amfanuwa da shi ƙasar congo kinshasa an gane ko suna can lithium da kuma diamond ƙasar sun kulla alaƙa da mabutu ya kashe su patrice lumumba kullum suna tsatsa arziki ta can in ka ta yi ƙasar sierra leone sun hana a yi zaman lafiya saboda akwai zinari a ƙasar sun kawo yaƙe-yaƙe suna can suna ɗiba in ka ɗauki congo brazzaville a tana da arzikin mai wanda direct faransa take sawo bututu ana ja ba a awu waɗanga duk kuje ku ji ba ku gani ba ƙarya muke musu ba to waɗanga duk sun tace wannan kuma sai su ce wai taimaka ma 'yan afirka su kai shin taimaka ma aka aka yi ko ku an rena ma da wayo to matasa ku tashi tsaye zuwa gaba rayuwa aiki zai zo gaba gare ku muna ganewa azzalumi kullun sai ya zalunce ka kuma sai ya nuna ya taimaka ba mu da aka yi ma irin wannan banna aka ci gaba da tsatsan arzikinmu aka karya mu aka sayar ma mutane makamai aka yi ta haddasa yakin basasa a kasashen afirka kuma za a ce an taimake mu taimakon bi an kai kai fir'auna kai daga yanka 'ya'yan bani isra'ila fiye da shekara arba'in don ka ciyar da mutum guda ku faransa ku sace arzikin mu wai sai ku ce kun ba yan Niger 20 30 wai kun ba su burus Allah ya cire mu ga burus albarka sannan sannan waɗannan mutum talatin da kunka ba burus abin tambaya idan sun kazan manya ne sai an tsaje ma'ilin tafa sai wanda ya zo na ɗai a santarkin su le premier du centre premier du centre sai a jaye su in an ka jaye su a kai su can in sun kai karatu kuma a riƙe su kuma in an ka riƙe su kuma su yi faransa aiki kuma kanun kuma a dawo da su kuma su mallaki 'yan afirka don 'yan afirka su yi faransa biyayya leopard sedar songor ya an yi da aka bashi baturan faransa ba sai da mulki kasan senegal ba kuma zan yaron faransa shi ya taimaka duk da ake yi su ufiye da suka je suka yi karatun faransancin ba su suka dawo ba suka jagoranci kasashen mu na afirka suka yi mana banna duk wanda ya karatu a kasashen ku wace manufa ce ta ku illa ya dawo ya ci gaba da bautar da al'umma shi wannan shine taimako to da haka sai ayi hattara almuhimmu dai kaji wa tilka ni'matun atamunnuha alayya an abatta bani isra'il muku kullun zai baka zaka yi mai aikin jaka goma sai ya baka jaka guda gaban mutane sai ce an mun taimaka maka kai ko sai kai shiru don kana sakare to almuhimmu wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim kafin azo da wannan sai da fana abin nan in kunta jita bi ayatin fa ati biha in kunta min as-sadiqin ko ba haka bane fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi famadha ta'murun qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madain hashirin ko ba haka bane can cikin suratul a'raf wa arsil fil madain hashirin to kaji shi yasa fir'auna ce fajumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum to kaga kashin fir'auna yace ashe sai da an ka tattauna suratul a'raf duk ta fayyace muna kahin a kawo fir'auna yace a kawo ituni bi kulli sahirin ali an gane ko kuma shi na yace mi fa arsala fir'aunu fil madain hashirina kidan fir'auna sai ya tura yace a cikin garuruwa a tai a kawo manya-manyan masu sihiri wa ƙala fir'aunu fir'aunu ya ce ituni in ka tsaya baka cewa utuni wa ƙala fir'aunu utuni ko ko wa ƙala fir'aun in ka tsaya suka ce ituni bi kulli sahirin alim ku zo mini da kowane irin mai sihiri wanda yake abintacce abin nan masani mai jalalain ya ce wa ƙala fir'aun fir'aunu ya ce ituni ku zo min bi kulli sahirin da dukkan mai sihiri alimin wanda yake ni wanda yake masani ya ce fa'iƙun fi ilmin sihiri wanda ya ƙware ya tsere ya yi fintinkau a cikin ilmin sihiri imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta wa ƙala fir'aunu tuni bi kulli saharin alim to sahab siga ce ta mubalaga kenan tana yiwa a nan muna da aujuhul jami'i guda biyu da sahar da sahir akwai bambanci sahir shine mai sihiri sahar wanda ya kware kenan oga kasan cikin komi akwai oga ko cikin tambada ana samun oga tunda akwai sarkin yan kwaya akwai sarkin daba akwai magajiya uwar karuwai akwai kartagi uban yan caca ko cikin tambada akwai shi yasa Allah ce wutan ma ai mataki mataki ne thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum aula bi hasiliya to dan haka ko ka ce wannan qira'a ta jamhur wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim da fir'aunu cewa ya azo mai da dukkan mai sihiri an gane ko to amma daga baya sai shawara ta canza ituni bi kulli saharin sai canza shawara sai wanda yake kwararre ko kuma a'a bi kulli sahirin duk mai sihiri a zo da shi bi kulli saharin da dukkan kwararren mai sihiri sai zaman to a'a nan ya ce a kawo kananan da manya saboda son da yake akai annabi Musa kasa ko ba ka nan bane to kenan in kaga dama ka ce a'a qira'a ta saharin ta nuna sahirin din ba ko ne iri ba sai kwararre ko kuma a'a qira'a ta sahir ta nuna a kawo kowane mai sihiri sahar ko ba ka nan bane ta nuna a kawo manya da kanana saboda wani lokacin karami na iya yin abin da mi babba bai yi ba ko baka nan bane abinda ba haushe ka cewa ai hattara kakkari shi kashe ragon layya Allah ya kyauta to mu je alaramma falamma jaa as-saharatu فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون na'am falamma jaa as-sahara lokacin da masu sihiri sun kazo ko ba haka nan bane tunda fir'auna ya ce a zo da su sai aka zo da su wannan yana ma'ana kina yana duk daga cikin wato abin da ya shafi wato qissa ibnu ashur yace falamma jaa as-saharatu atfun ala jumlati wa qala fir'auna ba an ce wa qala fir'aunu utuni bi kulli sahirin alim ba yace utifa maji'u as-sahara wa qawlu musa lahum ala jumlati qala fir'auna hadha yace bi fa'id ta'qibi lidalalati 'ala al-fawri fi ihdarihim ma'ana an yi gaugawa kawo waɗanda fir'auna yace a kawo amma sai yace wa huwa ta'qibun bi hasbil muta'araf fil isra'i bi mithli ash-shay'i al-ma'mur bihi intabe in anka ce ta'qibi ba ana nufin sha yanzu magani yanzu ba mun saba da kuma sha yanzu magani yanzu ka sha magani yanzu kuma kana so kai ni ka warke yanzu ko ba ka nan bane akwai kuma wani abu da ake ce ma dunkin gobe kasuwa ba ya san dunkin gobe kasuwa ha na malam me ya dunkin gobe kasuwa da Hausa da yaren Hausa malam Abdul Malik ya muna littafi na karin magana da Hausa amma ni ban duba ba ban sani ba ko ya faɗi wannan ko bai faɗi wannan ba tawo ha dunkin gobe kasuwa wanda in ba wanda ke zuwa kauye ba kowa san shi ba eh da an sa yake ke cewa amma menene dumkin gobe kasuwa da an sa yana ke cewa ba nan bane magana take dibo masu sai da kaya da ake dumkawa to idan suka sa a dumka musu kayan da za a kai kasuwar ƙauye to in lokaci ya kure kuma kaya suna da yawa sai a ce matela ya daddaga ya gaugawa to saboda gobe za a kai kayan kasuwa a yi duk irin wanda ya samu mun gane wannan da kyau to sannan kuma akwai abin da ake ce ma wanke bushe wani sai ce wannan ba hausa bace ko? eh wanke bushewa ya san wannan da hausa wanke daga wankewa ne bushe daga bushewa ne don mu gani na'am na'am muje mai komple daya wannan ya samu shi mutumin da yake da riga guda da wando guda da daddare ko da rana yake wanka sai shi labi idan kayan sun bushe sai shi sa wanke bushe kenan wanke ka jira har su bushe adabin hausa amma kuma ana amfani da shi a wajen ɗaurin aure an gane ko shi ne kun ka sani ko eh dole da ai kusan shi wannan wuri shi kuma kun san da a kasashenmu idan aka kai aka daura wa mace aure amarya sai ta yi sati guda cikin lalle ko ba haka nan bane sai ta yi sati guda idan ta yi sati guda sannan akai ta gidan miji wannan galibi haka ake yi a da to amma yanzu da da'awar sunna ta zo da waɗannan abubuwa galibi an rage su to ma'ana yau ake wanke amarya yau za a kai ta kamar yadda dumkin an yi shi a yau gobe za a kai shi kasuwa to yau za a daura aure za a kai ta sai sun lalace kai abinda ai wanke bushe na an kai wanke bushe da har abin aibantawa ne cikin al'umma mun ji wannan da kyau to shine hasbal muta'araf da an ka ce fa'un tana nufin ta'qib magana ce ta babban malami don ka gane ba dan an ce ba da an ce fa'un tufidu ta'qib ko da fir'aun ya fadi sai an ka kawo su ba haka yake nufi ba a'a yana nufin kowane abu akwai yadda za a yi a gane an yi gaugawar shi ko ba a yi gaugawa ba shi yasa Allah subhanahu wataala ka diba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari yace inda Allah yace da anka ce alfaqu tufidu taqib alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhtarra kaga an ce Allah ya saukar da ruwa fatusbihu al-ardu bai ce thumma asbahat al-ardu ba to kaga cikin da saukar ruwa kawai sai ta koma tsan washan a'a ta'qibu kullu hasbin kullun bihasbi al-muta'araf alayhi mun gane wannan dan kaka ce malamai sun ce tufidu taqib kamar kifta da bismillah kai ina ne kake baka tsaya ka fahimci inda an ka sama gaba to al-amin al-muhimmu dai ga ibnu ashur gashi kuma wannan da fir'auna ce a zo da su falamma ja as-saharatu lokacin da masu sihiri sun kazo ko Ƙala lahun Musa sai annabi Musa ce da su alƙuma an mulqun ku jefa abinda za ku iya jefawa. mu komo cikin jalalaini kafin mu shiga da bayani falamma jaa as-saharatu lokacin da masu sihiri suka zo qala lahum musa sai annabi musa ce da su ba'ada ma qalu kaji mai jalalaini sai ce bayan sun ce imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin kenan mai jalalaini yana son ya nuna maka kafin su faɗi wannan magana akwai abinda sun ka faɗa shine jam'u atrafil qissa an gane ko to sai Musa ya ce musu alquma antum mulkun shi yasa dole ne in kana tafsirin alqur'ani ka rinka hankalta ma abinda yazo can da abinda yazo nan da abinda yazo nan mun gane wannan abinda nake so in ce anan kafin in shiga cikin bayanin matsalolin da ke karkashin aya kenan mai jalali ya nuna mana suna sun kace qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin ko wa imma an nakuna awwala man alqa a cikin suratu taha muna gane wannan to sannan na ƙala lahun musa alƙuma an tumulƙun amma duk da haka zan baka wani littafi ana kiransa a tabirul ƙur'ani muna ji da kyau ka riƙe wannan hada ma referensa ne zan baka ba bayani zan yi maka badan bayani na da tsawo a tabirul ƙur'ani na ustadu dr fadl samar ra'i da ya zo kissa ta annabi musa an gane ko sai yagga kissa annabi musa da ta zo a cikin bakara da wadda ta zo cikin a'raf sun yi kamanceceniya sai yayi bayani akan su tun daga safha ta 365 har zuwa safha ta 380 rike da kyau sannan kuma kissa ta annabi Musa wanda ta zo abin nan kissa ta annabi Musa wanda ta zo a cikin suratul ash-shu'ara an gane ko kissa ta annabi Musa da ta zo a cikin suratu al'araf da wadda ta zo a cikin suratu shu'ara kuma sai ga akwai inda sun kai kamanceceniya tun daga safha ta 381 har zuwa safha ta 394 sai ya aljamu bainaha shine ake kira alhashdul fanni rike da kyau alhashdu shine a tattaro alfanni wanda ya shafi ilimi ma'ana nan ya tattaro kissoshin ne in ka zo sai ka dauko kissar can ya kawo kalima kaza nan bai kawo kaza ba ga balaga da tassa nan an kai amfani da kalima kaza nan bai amfani da kalima kaza ba haka yi ba kissa ta annabi adamu ka tai can cikin babi na alhashdul fanni sai kaga abin da ya kawo daga nan ba zan kare maka wani bayani kan wannan ba sauran bayanin ka ka koma can ka same shi to anan da an ka ce falon ma ja a saharatu lokacin da masu sihiri sun ka zo a sahara an gane ko jami'in nami na asahiru dama fa'alatun yana daga cikin auzan na al'auzan jam'ut takfir an gane ko kaga kataba yaktubu katibun sai a ce mi kataba ko ba kanan bane kadhaba maqariyata kadhaba yakdhibu kadhibun kadhaba sannan kuma na cewa mi hafaza an gane ko jam'i ne na alhafiz wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza sannan ana cewa khazana jam'i ne na alkhazin wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adhab to falamma jaa as-saharatu lokacin da masu sihiri sun kazo alaramma lokacin da masu sihiri sun kazo kafin su zo annabi Musa ya ce musu kaza ai sun tattauna da Fir'auna sun ce a inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin ko ba kana bane qala na'am wa innakum laminal muqarrabina a cikin shu'ara'i wa innakum idhan laminal muqarrabina kaga duk wannan ba kawo shi anan ba sannan kuma da sun ka zo za a tattauna da annabi Musa sai sun ka ce qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin sai da sun ka nema to sannan na qala lahum Musa alqu ma antum mulqun na fata mun fahimci to kaga in baka hada wannan ba sai ka take ta hayaniya ashe ko wadansu abubuwa can an faɗi kaza can an faɗi kaza saboda uslubin qur'ani ko wace sura tana da nata salo muna ganewa duk dai magana Allah ce aiko to can abin da ba a kawo ba sai ka ɗebo shi ka kawo shi nan don duk magana Allah ce babu yadda za a yi ta ci karo da juna abu na biyu kuma sai ka gane cewa wato surorin ƙur'ani wani lokacin su kawo kissa da faɗi wani lokacin su kawo ta matsakaiciya wani lokacin su kawo ta a dunkule me yasa ake yin wannan uslubi saboda shi alqur'ani na shi uslubi uslubi shine cewa can ana son a fayyace bayanin ne nan kuma ana zo maka a zo maka da shi a takaice tunda ko kai in kana bayani akwai lokacin da kana da damar da za ka yi bayani mai yawa akwai lokacin da baka da dama shi yasa waɗansu surori sai ka sun kawo kissa kaɗan an wuce wani wurin kuma sai a yi bastu shi ne suka kira albastu ko ko al'ishabu ko ko al-tatwiru ko ko al'italatu duk ana amfani da su a cikin fanni na ilimin larabci da balaga ƙala lahun musa annabi musa ya ce da su alƙu ko jefa ma'antun mulkuna abinda za ku jefawa alaran ma'asilin alƙu aliƙiyu ne domin daga alƙali laƙiya ya haɗu da shi alƙahu kuma ya haɗa shi da wancan to alƙu kenan alƙa ne asalin fi'ili na alƙa alƙaya ma antum mulkuna asalin shi ma antum mulkiyuna ne domin almulki huwa ismul fa'il to alwawu wan nun ya kamata a ce mulkiyuna sai an ka shafe ya unne sai aka ce alquma antum mulkuna ku jefa abinda za ku jefawa kafin mu je bayani a cikin wannan aya akwai iskali guda alramma wanda malamai suna zan kawo shi alquwa da fi'ili ne alramma eh fi'ili ne wani iri maudi in an ce alƙauwa alramma alƙaushi amru to yanzu inda mu fasara alƙuma an tumluku ne za mu fasara shi to ku jefa shi ne fi'ili maudi shi ne fi'ili amri alramma alƙu fi'ili amri alƙau fi'ili maudi abin da ya sa wasali na iya canza abu to in babu wasali kai karamin ɗalibin ilimi kana izuwa kai tafka ɓanna shi yasa don Allah in abu baka san yadda yake ba bi a hankali kafin ka ce abu kuskure ne sai ka tabbatar da babu ta inda za a samun ya zan daidai sai ka wani lokacin ma sai ka tattauna da wanda ya faɗi maganar don in ka ce kuskure na ka tattauna da shi da koye ya nuna maka yadda abin yake ka gane sai asirin ka shiru amma in ka ce kuskure na an ka zo an ka tattauna da lalle sun ka bayyana shaidan ga cewa gakka yarda ka faɗi bidanne nan tawili ai ai mun san dai haka nan ne me me me me me din wa ka ce ba daidai na ba ka gane daidai na ka rige ka hwadi ka yi ka hwadi amin don haka muna kira zuwa ga dalibai ai hattara to alaran manan fi'ili amri na ko to anan da an ka ce fi'ili amri alaran ma annabin Allah yayi umurni da ai sihiri shi kuma sihiri muttafaqun alaihi kafirci ne No, ba na so in yi dogon bayani, a nan zan baka waɗansu referensu da za ka duba saboda matsala ce mai faɗi kwarai da gaske. Akwai wani littafi al'abbun namir min majalisar shankiti wanda asalinsu shi ne tafsirin da shankiti ya yi a kansa, amma da yawan kasa-kasai ɗin ba a same su ba, waɗanda an ka samu ‘yan kaɗan ne kuma aka yi mujalladi biyar da su. an gane ko cikin musu wato shankidi ana sayar da su kadiba cikin wannan littafi safha mujalladi na hudu safha ta 75 da ta 81 zuwa ta 80 da 891 sai kaga karkashin wannan mas'ala kin cewa da yace qala lahum musa alquma antum mulqun mi malamai suka yi bayani ka koma can cikin suratul a'raf a cikin suratul araf cikin tafsirul qurtubi aljami' li ahkam alquran sai kaga bayani kan kakashin wannan mas'ala sannan qadiyya wadda ta shahi sihiri an gane ko domin akwai maganganu da suke sa kana ganin wasu na cewa sihiri yana da hakika ko bai da hakika ko ba haka nan bane to kai hattara zan baka wadansu littafai da kamata ka duba daga ciki akwai ikhtilaful mufassirina asbabuhu wa atharuhu na doktora da aka rubuta a kasar Saudiya ustad Dr. Abdullah Funaisan daga safha ta 147 zuwa safha ta 169 waɗanda na baka suri don ka te ka yi bincike ka diba kuma cikin littafin al-hadithul mushkila alwarida fi tafsiril qur'anil karim nan ma su ma sun kawo bayani a wajen abin nan ayata wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki sulaiman sun kawo wannan bayani da kuma al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida a safha ta 209 karkashin wannan aya wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki sulaiman shi ma ya kawo bayani shi kuma can al-ahadithul mushkila a safha ta 538 wannan duk ina baka shine saboda mas'aloli ne sun ka shafi sihiri kuma kadiba wata doktora da aka yi a ƙasar Saudiya wanda ustadu doktor Ali bin Sulaiman Al-Ubaidi yayi yayi tare akan tafasir na ayatul ahkam tafsilan yadda zaka gane su da manhajin su da komai mujalladi biyu ne sai ka dibi kuma ayatul ahkam karkashin waɗannan ayoyi na sihiri suna nan daban-daban akwai ayatul ahkam na fulan na fulan na ibn al-arabi na al-kayyal harasi karkashin ayoyin sihiri kowanne sai ka hado ayoyin ka tattara kaga mas'alolin da ya kawo kaga ka'idodin da kuma ake bi wajen fitar da hukumce-hukumce yanzu haka dai ai daga mun dan rage aiki ku to mu taimaka falan ma ja'a safu qala lahum musa sai annabi musa ce al'umma antum mulkuna ku jefa bin da za ku jefa ana ran annabi Allah kuma ya umri da ai sihiri ya za mu ci eh muna ganewa shi yasa a cikin usulul fiqh al'amru da annahyu babi gare su shi umarni kadai in baka fahimci ma'ana ta ba sai ka samu matsala shi umarni yana da ma'anoni daban-daban daban-daban daban alramma sun kai ma'ana guda 30 ustazu dr abdul karim namla a cikin littafinsa al-muhaddab fi ilmi usul al-fiqh al-muqarrar sun kai kusan ma'ana 30 da wani abu da ya kawo ma wato abin nan al'amru in ka tiba cikin imamu suyuti ma ka 30 da wani abu kai wadansu malamai sun ce kawai ma ba a ma iya iyakancewa sai dai a bar su hasbas siyaki mun ji wannan da kyau to alku alaran ma saboda an zo ne wajen fito na fito ko annabi musa ya ce su jefa ko bai ce su jefa ba jefawa za su yi mun ji wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a'a nan al'amuru littahqir annabi musa ya bai ɗauke su komai bada abin da za su jefa shi sace al'umma an tun mulkun muna ji da kyau waɗansu malamai suka ce a'a saboda gaskiyar shi ba za ta bayyana ba sai sun jefan shi ya sace al'umma an tun mulkun ka ji maganganun malamai amma da wani sai ce maka to ai gashi nan kun ce sihiri kafirci ne ko annabi Allah ya umuri da ai sihiri ko kuma mala'iku sun ce ai sihiri ai Allah ya ce wa ma unzila ala al malakaini bi babila haruta wa maruta ai an saka mala'iku sihiri sai an ka ce ai koda mun dauki ma mausuliya ce ai wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ai sun hana ka bala tara ka zo ka labe ka ce mala'iku sun sihiri ko wani ne dan haka waɗannan abubuwan kai ka in ka dauka makan kasi kai ka sani alqu ku jefar da ma antum mulquna abinda za ku jefa ma mausuliya ce ko ba ka bane alqu allazi antum mulquhu sai Allah ce ni falamma alqaw
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين نعم فلما ألقوا كما يدى مكي بيان cewa in kaga lamma ta zo alaramma akwai wasu abubuwa da an ka shafi ko ba haka nan bane kaga da aka ce falamma alqau idan da zamu dauki zahirin shi sai mu ce ko da annabi Musa ya jefa ko da sun ka jefa an gane ko قال له موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ko ba karan bane sai annabi Musa ce abinda kun ka zo da shi ai shine sihiri shikenan kaga a zahirin shi magana ta riga ta kare amma idan da zaka dauki alqur'ani ba haka abin yake ba mun gane wannan da sun ka jefa ina fata an fahimce ni annabi Musa qala Musa ma ji'tum bihi sihr na akwai qira'at kuma akwai i'rabi ban san ko lokaci zai ba mu dama mu gabatar da su ba amma dai a takaicen takaitawa shine cewa da sun ka jefa annabi Musa ba fara faɗin wannan magana yi ba Allah ya ce wato fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa da sun ka jefa annabi Musa sai tsoro ya kama shi dan sihirin Allah ya faɗi a cikin suratul a'rafi falamma alqaw saharu a ayunan nasi kaga nan ba kawo shi ba Allah ce kai ba wai annabi Musa ba hatta mutane wastarhabuhum wato mutane sun ji tsoro shi ma annabi Musa ya ji tsoro Allah ce da kai ne waja'u bi sihrin azim mun ji wannan da kyau Allah da kai ne kasan dai Allah ce abuna da girma dai ayan kai karshe ku ba irin kana ba don kai ina ganin wani abu ko ka ce mai shi da girma ƙarya ta kai wallahi tunda in ma takka ta saka gaba eh ba ka iya cewa abin nan dan karamin abu in ba ta ka tasa gaba sai ka ce babba ne babba ne kai kanka ka san kai haka an ce wani lahiya sai ce to ka san tana tsaye bai iya kai da baka iya baka iya fito na fito da mata kaka kai iya fito na fito da Allah eh shi yasa duk ba su yi ma Allah ta'addanci da iskanci wallahi sai ka iske matan su da ɗin su suna wahalar da su na ba ta fice ni oh dan haka mutane su yi hattara almuhimmu dai falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihr lokacin da sun ka jefa sai annabi Musa ce abinda kun ka zo da shi sihiri ne ina fata an fahimce ni qira'a ta imam Abu Amr ibn al-Ala da imam Abu Ja'far sun karanta as-sihr ina fata an fahimce ni kaga nan qala Musa ma ji'tum bihi sihr nan babu hamzatul istifham abinda kun ka zo da shi sihiri ne ko kuma ma ji'tum bihi asihru nan tambaya ce ita ce qira'ata Abu Amr ibn al-Ala da kuma Imam Abu Ja'far to a gurguje banda lokacin da zan kawo maka i'rabin da anka kawo da an kawo i'rabi karkashin qira'a ta jamhur ya kai i'rabi hudu a qira'ata Abu Ja'far da abin nan da Abu Amr ibn al-Ala i'rabi ya kai biyar kaga biyar ga hudu sun zan nawa tara to duk ba zan iya kawo maka su ba ni dai na ga ma inda suke cikin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun amma abinda zan ce maka ita wagama wasu malamai sun ce istifhamiyya ce an gane ko in an ce istifhamiyya ma'ana ta tambaya ce ma ji'tum bihi as-sihr kamar tambayar da annabi Musa yake musu in an ce istifhamiyya yanzu abinda kuka zo da shi sihiri ku rasa abinda za ku zo da shi sai sihiri ku ce ku rinjayi mu'jiza mun gane da kyau ko ko a ɗauke ta ma mausuliya an gane ko? mun ce na farko a ɗauke ta istifamiya ko ko a ɗauke ta mausuliya sai ya zama to allazi ji'tum bihi as-sihr sannan in mun ɗauki cewa ƙira'a ta abu amur da abu amur ibn al'ala da kuma abu ja'far kana iya ɗauka sihiri shine matsayin khabarul mubtada ko ka ɗauki shine mubtada ma ji'tum bihi as-sihru an gane ko kenan a huwa sihru ko ko ma ji'tum bihi asihru huwa sai ka kaddara tambaya ce to wani zai ce ah to nan an ce ya tambaya kuma sannan kuma can waccan kira'a babu tambaya sai a ce ai cikin qur'ani ana iya shahe tambaya ina fata an fahimce ni wani lokaci sai kaga hamzatul istifhami an shafe ta Allah subhanahu wataala ya ce mi a cikin suratul abin nan cikin suratul anbiya amittakhadhu alihatan min al-ardi sace mi hum yunshuruna menene hum yunshuruna goma ka za su tayar da mutane Allah ya yarda cewa goma ka za su tayar bala ya ce wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura kuma yace hum yunshuruna a'a akwai hamzatul istifham al-mahdhufa dalla alaiha siyaq wallati listifham al-inkari ahum yunshirun to nan sai ka kaddara kenan da anka ce asiru annabi Musa ya tambaya can da babu tambaya kaddara ta zakai ko ko a'a asiru sai ya tambaya yace yanzu wannan sihirin za ku zo da shi da baya sai ce ma ji'tum bihi sihiru tabbas abinda kun ka zo da shi sihiri ne ba shi kenan ba da kana kokonto sai ka samu tabbaci akwai matsala to mu dawo cikin jalali ne mu ga abin da mai jalali ne ya ci an gane ko to sai ce mi falamma alqaw lokacin da sun ka jefar inji mai jalali ne hibalahum wa isiyahum hibal jam'i ne na alhablu isiyahum jam'i ne na al'asa kaga can cikin su cikin taha an fadi abin da sun ka jefa ko ba karan bane فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون كوكا نبني سوكا جيفا يبونسو كو إجيوينسو دكما مي دكما سندونسو قال موسى سي النبي موسى يتي ما جئتم يتي استفهامية كاكا مو ونن بياني من كاوشي مبتدأ خبره جئتم به السحر an gane ko abin da kun ka zo da shi sihiri ne ya ce badalun kenan shi a sihiru badali na min na sai zama to kenan mubtada wa fi qira'atin bi hamzatin wahida kaga ya kawo shi wata qira'a da alhamza daya ikhbarun ko ba da labari ne fama ismu mausulin mubtada kaga sai zama to alladhi ji'tum bihi kenan ita ce wato mubtada kaga dai ya kawo bayanin da ne kawo inna allaha sayubtilu duk tabbas Allah zai bata wannan sihiri ko sayumhiquhu Allah zai ɗebe masa albarka in an ce am haƙa shai a kinan abtalahu Allah zai bata sihiri inna Allah la yuslihu amalal mufsidin lalle tabbas Allah baya gyara aikin mabannata ina fata an fahimce ni a cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin da yazo karkashin wannan aya ma ji'tum bihi sihr an gane ko abin nan inna allaha sai yubtilu cewa Allah zai bata shi sai kawo bayani karkashin wannan aya dama abin da yasa muke zan kawo shi saboda wani lokaci shi ma yana kokarin ya nuna maka aya kaza da tazo to akwai aya kaza da take da alaka da ita ina fata an fahimce ni yace da Allah yace inna allaha sayubtilu zakara ta'ala an musa fi hadhihi al-aya annahu qala inna allaha sayubtilu sihra as-saharata fir'aun yace wa sarraha fi mawadi'in ukhra bi anna dhalika alladhi qala Musa innahu sayaqau min ibtalillahi li sihri ma annahu waqa yana daga cikin tafsirul qur'ani bil qur'an a faɗi wani abu a ce zai faru sai kuma a faɗi ya faru kaga yace inna allaha sayubtilu tabbas Allah bai bata sihirinku to shin an bata ko ba bata ba kaga yanzu zaka tafsirul qur'an to gashi tabbat an fada fa waqa al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa qalbu saghirin Allah ce sayaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakana wala bauna yace wa qala alladhina ashraku qad waqa'a shina daga cikin tafsirul qur'ani bil qur'an ka karanta muqaddima ta adwaul bayan fi idah al qur'an bil qur'an ka karanta muzakkira ta dr muhammad al buraidi fi tafsir al qur'an bil qur'an da sauran ka'idodin da malamai suka dora na tafsir al qur'an bil qur'an yan uwa wannan aya ina ganin kanta zamu tsaya inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalan mufsidin kanta zamu tashi gobe idan Allah ya yarda akwai wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma da katira na wannan ƙasa ya kawo muna ziyara shine Dr Kabir Yunus intabe ya an ce Kabir Yunus ba wancan ba professor wanda yake ba ku labari da yake garin Kano duk da yake shi ma ya zauna a nan Nijar ya karanta su a jami'ar sayi shekara goma shi wancan na kano din amma yanzu ya yi ritaya to kuma nan ma sai an ka samu wani tare da shi shi ma doktor kin ne kuma shi ma kabir kin ne kuma yunus kin ne sannan shi ma zuwa gaba zai zan professor da izinin allah to ya kawo muna ziyara za mu ba shi waɗansu ɗan mintutuka ya gabatar muna da waɗansu bayanai masu amfani insha allah rabbul alamin shekara ta fadda
بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضد مالا ya buƙaci a ce wani abu amma tun da karatu ne zo saurare kenan da ya da an ci gaba a ida sabke mana inna allaha sai butulo to hakikatan ba karamin jin daɗi ba ne da murna da abun alfahari ziyarta irin wannan majalis na ilimi a cikin wannan wata mai albarka a cikin irin wannan wurare masu albarka ɗaya daga cikin ɗakunan allah na cewa babban kalubale ne a gare mu
wanda in shi sheik abdulmalik hafizahullah yana daga cikin masu ƙoƙarin cewa siga abinda ya ture maguzu naɗi na daga ƙalubalen da ke ƙalubalanta al'umman musulmi ta duniyar ilimi balantana abinda ya shahi fannin alkur'ani mai girma to wannan kuma dole sai an samu wannan cikin al'umma ba a cikin lamari na ba ni harkar mujamala amma shi yaba gwani ya zama dole shi ba dan gaban shi ko ba a gaban shi ba kamar magana bisa kan shi kamar zai zama kamar magana da ka ce zuma tana da zaki mun gane ko ba wata mujamala ba ce kamar shi ne ai shi yasa kaga Allah subhanahu wataala da ya tahe kawo wa anharu min asalin musaffa ai dan mi ai ba ba wasafa zuma da zakin ta ba sai wasafa ta da cewa tatatta saboda dan an aka ce a kawo wasfin tana da zaki kenan ba mun gane ko to haka nan ne kenan da haka kenan balaga ta qur'ani a nan kalkashi kamar ba zakin ake ni ba saboda yawan an ce zuma na da zaki me aka ce tafsirul ma bil ma amma sai Allah subhanahu wataala ina ne zuma ke bambantuwa akwai masu tsadda zuma a nan ne ina ne take bambantuwa shine a samu tatatta ta ainihi to shine wannan sarahatan ba mujamala ba ba wannan ba ɗaliban ilimi dole ne mu zanki ƙoƙari ana ziyarta irin wannan majalis wanda haƙiƙanin littafin al'itiƙan fi ulumul qur'an wanda ya san miye wannan littafin na allama suyudi ko wanda ya san wannan littafin suyudi ya rasu shekara ta 911 na hijira ko kenan wanda ya san wannan littafin to inda ya yi zai saurari karatun malam to wannan karatun malam wannan littafin ne kamar zai zan kizo maka cikin abin kamar itiqanikin kamar kalmar ba wai litan ba nake magana nake abin da nake unwani na litan ne nake so al itiqan kuma wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamu Allah subhanahu wataala yana son bawa idan zai abu an yutiqinahu ya yi shi yadda ta kamata ya bashi haƙƙin shi ina malaman tajwidi haqqahu wa mustahaq musaƙa ko ba ka ba haƙƙin shi to wannan shi ne a cikin lamarin komi to wannan muna mamalan godiya da irin wannan ƙoƙari da aikin mutane da yawa ne ya haɗa yake yi aikin mutane kana ganin maktaba guda ce ake kawo maka kullum gabanka aikin mutane da yawa ne ya haɗa ya ɗauki wannan nauyi yake yi to sai dai mu yi addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ƙara lafiya ya ƙara kuisan kwana saboda wanda mai albarka duk wanda yake ma al'umma hidima ana mishi fatar Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mishi albarka a cikin umurin shi ya ci gaba da irin wannan hidima sannan sai tambihin da nake da abinda hulasa karatun da wanga shi ne majalisi na uku da na halarto cikin wannan tun daga harkon watulu alhim na ba'a nuhin aka zo sun ma ba'as na min ba'adihi rusulan sannan kuma sai aka zo ta sun ma ta ukun ta biyun min ba'adihim musa wa harun to wannan in muka yi rabat ai kudin shi yasa kuka ga karatun a shiga nan a shiga nan to shine karatu karatu ba wai kawai abi gundarin lafazi ba kowane da wurin shi to in ka dauki a matsayin ka na dalibi wanda kake halarta wannan karatun wannan shahin da aka karanto kaga Allah subhanahu wataala yana ba mu darasin cewa cikin sunnar shi shine akwai almunawaba at-tanawub cikin kaga an aiko annaba sannan aka aiko sannan aka aiko to yanzu idan mun tabbatar mun iman da cewa babu wani annabi da zai zo amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba mu abu guda hanya guda al-ulama warathatul anbiya to idan ya zama wacce hanya ta liƙe babu summa ba asana min ba'dihim babu yanzu to yanzu sai ya zama mi sai ya zama wacce hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yab'ath ala ala ala ra'si mi'ati sana li hadhihi al-umma man yujaddidu laha dinaha wannan ita tana nan kuma al-ulama warathatul anbiya to kai yanzu sakon da malam yake so da kai a biskan wannan tafsiri na gasafa kawai kai yaya za a yi gobe ka zama mamayi a bisa irin wanga majalis tun da ta annabawa ta li an liƙe amma ta mallamin tana nan ko kuma ba a ce ba kai ba za ka zama malami ko ko ba ka ba to ya za a yi ya zama cewa gobe mun samu zaratan samarin da za su ci gaba da irin wannan aikin wannan da kamata mu samu daga cikin darasin da ni na ɗauka a cikin shi wannan shahi na tafsiri sannan daga cikin abin da kullum gaban malam ba gaban ma ko duk inda nake inda har inda na kawo maganar Sheikh Abdul Malik hafizahullah abu guda wanda ɗalibin ilimi ta kamata kai koyi da shi shine ilimi bai bukata hayaniya dole ne ilimi bai bukata hayaniya ikaratu kawai ibincike hayaniya ba taka bace haya gaga da hauragiya da hargowa ba na ɗalibin ilimi ba ne mun gane ko ilimi karatu ake zamnawa ake adaku adaku ba biskan hayaniya ba shi yasa sai malamai suka lakkashe maka duka wannan wanda kuma duk wani malami rabbani za ganin wannan manhajin yake bisa gare shi man kathura idla'uhu qalla ikhtilafuhu wa man kathura ikhtilafuhu wa man man qalla itla'uhu kathura ikhtilafuhu duk wanda binciken shi cikin ilimi zurfafawa da binciken cikin ilimi yayi yawa to sabanin shi kadan ne hayaniya shi kadan ce babu hayaniya in ka ji ta da murya to dalili ne duk wanda kuma karatun ya yi kaɗan to hayane ke yawa da rigimar da sai an mawa ni raddi sai an mawa ni kaza sai an mawa ni kaza ba ta lokaci ne akwai raddi da za a yi bai ka bukata sai kashi raddi ne zuba ilimi shi ai kwai zuwa kasuwa ko ya zagi kasuwa dumas ko ya zagi kasuwa kinan bai bukata kinan uwan ga abubuwan shine ta kamata mu nutsu muna cikin zamani na hargowa da haya gaga abba abinda zai hidda ka wallahi sai dai da kuka yi ilimi ba dan kana matakin jami'a ba matakin digiri ko digiri na jami'a ko na lisans ko ma digirin digiri na doktora ko da ka dire to in dai kai ga cewa ba ka hai karhin ka zo majalisul ilmi to baka duro daidai ba akwai matsala saboda in dai har dai ka kai wallahi kullun shauƙin ilimi ne kake kuma kana buƙatar ka yi musahabin masu ilimi mun gane ko to wannan shine in kuma girman ka kake gani ko kuma matsayin ka in kuma duk wane ne kenan har yau akwai jahilcin kenan kana mutun na cikin shibr shibr al-awwal na ilmi suka ce al-ilmu salasu ashbar man dakala fi shibr al-awwal takabbara galibi ba a wuce shi wa man dakala fi shibr al-thani tawada'a wa man dakala fi shibr al-thalith alima annahu la ya'lamu shay'an ilimi da matakin warko sai takabburi na biyu tawadu'i na uku sai ka gane kai baka san komi ba a can ne zaka gane wa fawqa kulli zi ilmin alim da can ne zaka gane wa ma ujitu min ilmi illa qalila a can ne can ne ake ganewa kuma ga kowane ilimi ne koda na boko ne shi yasa ai ka ga mashahir aslamu ka karanta wannan littafin shahararru wanda suka musulunta dalilin mi dalilin binciken kwakwaf sun shiga sun shiga Allah sai suka ci karo da faɗa Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sai su aje kayan faɗa sai su dawo su Allah istislami to wallahi wannan shi kadai ke fidda mu hayaniya hawan manabir ana rudud ana zage-zage dama rashin dalili shike kawo sai a zo fil arad fil ashkas waqi'a yau kai kada ke da dalili je kai yau shi ka sauke wanga maka tabai haka zo ka samu dalili lokacin zagin wani ai mana ai rishin karatu shi ke sa ka samu faragakin ma da zaka zaka abinda ba shi ba falnantabih shi yasa kaga malam yana ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan da a gwada muku mi masu ma tafsirin alkur'ani hawan kawaranya eh ka hau ta zan la'arafi kawai ka ce wai kai tafsiri za kai eh mun gane ko tafsiri yana buƙatar ulum la'ala ai wata rana ta muku malam ya ta muhadara na abin nan al'ulum za ta sila bi tafsir ulumomin da kake buƙata a cikin duniyar tafsiri wanda dole ne sai ka haɗo su kuma in tafsiri za ka yi za ka yi magana ka kaɗanci ai kana ganin ina magana shi to wannan shi ne karatun da ake malaran ya taɓa muku wata matsala shi yasa aka zo sai a shiga ƙalƙashin masail ƙalƙashin ilimi matsala nubuwatin nisa ai kaga matsala ce da yawa wasan da ita kawai sai da abi aka a wuce amma malamai sun tsaya sun ba sun sun tattauna bisa kan wannan matsalar shi yasa duk wasu masail da suka zo a rataye sai malami kokari ya kawo su dan ma lokaci ne bai isa ai dan haka an ya jawo su yawa gare su to muhallin shahid wagga masalar da malarar ne dauko shekarun ya dauko nubuwatin nisa a gurguje kuna ga eh tana daga cikin matsaloli guda 40 a cikin bahasin da muka yi na doktora bisa kan al-masail al-aqdiyya al-far'iyya jam'an wa dirasa kamar ikhtilafin sabani cikin masaloli na aqida wanda rassa saboda akwai wani dalibi wanda yake ganin a aqida an ce aqida kawai kablasa ne kawai inda ko haka ne ko ko kablasa babu wata mas'ala ta aqida ce ana iya asaba kun ba a kafirta ba ko ba ba zan fasiki ba ko ba zan dan bid'a da sauransu to ka gani shi yasa malam sai dago muka wannan mas'alai sai maka kunkul ruga wannan sun ce ga wancan wancan abin nan sun ce haka kaga ta haro daga Abu Musa al-Ash'ari Abu Hasan al-Ash'ari 324 ya rasu ka biyo ta tattakan imamu ibn hazam a zahiri can 324 456 ka biyo daga imamul qurtabi akwai littafin shi nan tare da malam kullu yana yana ta ishihadi da shi 671 ina ina baka shekarun abin da ke su bi tartib ka gani su suna daga cikin wanda sun tai mas'alar cewa nubuwa ta nisa amma dalilin wannan kaulin nasu da ke marjuhi shi kenan sai ka sai ka ce mishi ka azami shi kablasa ko ka azami shi bid'a ko ka azami fasik fulai a kina ka gani me kai zaka gano wannan dole sai da irin halittar wannan majalis din zaka gano wasu masaloli da ake iya zakulo maka wanda an yi sabani dade ba yanzu bane wani sai ya gani wata masala shine sabo lam takun bid'a min ar-rusul sai dibi shi ne kawo na matsalar ya yi ta hargowa alhali malamai sun riga sun dama sun an shanye ta kai ne baka kai gare ta ba sai kake ganin ta wai shadida mun gane ko to ka gani shi ne fa'idar amma ra'ayi ne marshu ibn imam nawawi situma wa sita sabai wa imam ibn taymiya shaykhul islam situma wa 700 wa 8 wa 20 rasuwa haka zo duka da wanda suka ta ibn kathir ma ya abinan suna daga cikin wanda suka tattara dalilai bisa kan suka rajja yadda cewa babu miki da suna abinan ba annabi ya cikin mata babu ce saboda dalilai ga su duka suka kawo ba ba tafsiri bane zo yi mun gane ko to kawai ishara ce na cewa wallahi kawai ba makwawa ba makoma la malja wa la manja minka illa ilaika babu shi sai an koma kawai ta karatu kawai kuma karatun wallahi a da ku a yi shi wallahi duk irin matsayin da kake yi na karatu ko abin nan karatu ba ka kare shi kuma da kaji ka kare karatu to wallahi shi ka zama jahilin juhal to shine wannan sannan kuma karatu kana dauka shi ne da kowa wanda wanda ke sama gare ka wanda ke kasa gare ka wanda kuke tare da shi danka abu kowa shi je ka ga malaman hadisi riwayatul akabir an al-asagir riwayatul asagir an al-akabir riwayatul aqran riwayatul aba an al-abna riwayatul abna an al-aba duka gashi nan ka je ka gani littattafa akai bisa kan wannan to ka gani duk in ka ji ana wata harguwa ana hayaniya ai shine aka ce shi tano in ka cika shi sai ka murgina shi ba wanda ya jiya amma in yana kango gagaran gagaran gagaran gagaran to wallahi kukan kurciya jawabi ne mu tsaya mu nutsu mu yi karatu shine kawai za hidda mu cikin wannan duniya karatu wanda za mu iya ba addinin mu kariya baka iya kare addini da hamasa baka iya kare addini da dan kana da mai addini a ta ilimi ne zaka kare shi za a ta jawo ma kalubalen ba ka iya kare shi in ba da ilimin ba kuma ilimin shi ba a kare shi kana ana a yau ana haya kaya ana haya mota komi kana iya komi ana iya kare shi amma ban da ilimi shi ba ka iya aro shi ka ce malam aramu ne zan ta in dawo babu kai ne zai zaka abin nan to Allah subhanahu wataala mana jagoranci to wannan shine ba biduni da itala mu yi kokari mu zanki lazumta irin wannan mikir suna majalis saboda mu samu irin wannan fa'idodi kuma su zaburar da mu saboda duk wanda zai zo zai zaburar da shi ya je yayi karatu wannan shine a zaburar da kai ka je kai karatu kuma ka zama gobe ka zama mamayi shine sakon da wannan shahi da mala ya mana tafsirin shi a cikin abin da ni a cikin zamana wanda ni istinbati subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Allah ya saka da alkhairi